fatiha da salatul baki إنك أنت السميع العليم بسم الله
وفي البداية والنهاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر وساعده بنظرة تأتي لنا بالظفر وفي بدا- وفي البداية والنهاية يا ذو أتكل التابع البداية والنهاية من حافظ ابن كثير نما حدثين حديث ابن كثير بسنده يا رويت حديثي دفن جنسا بصفة إسلام سواد بن خالد cikin kisan musuluncin sahabin nan sawadu ibn qaribin أنه cewa sawadu dan qaribu أنشد بين يديه صلى الله عليه ya bayan ya musulunta ya tashi ya rera kasida gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وأشهد أنك على رب غيره To.
أنك معمول على كل داعي abin da ya faɗa kenan وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يوم الأكرم من الأعداء ku san mazo gaba وما لما يأتيك يأتي turo turo lissafi وإن كانت يوعد دع شيب شيب الزوائد to وكل شفيع وملاه شفاعة سواك بمدن الزواج من قاربين to فأشهد na shaida أن الله cewa ubangiji لا رب غيره ba wani ubangiji sai shi Allah mu ba wani ubangiji duk kuma ka ƙarya ne sai Allah ka ga musulunta kenan وأنك مامون على Kai- كل غيب kai kuma na shaida amintacce ne a bisa dukkan gaibu Allah ya amintar da kai وأنك ma'ana duk abin da ka faɗa mana mun gani ba mu gani ba mun sani ba mu sani ba to gaskiya ne Hmm. wa annaka وأنك أكثر المرسلين wasilatan ya rasulallahi kai ne mafi kusan dukkan annabawa tsani wajen Allah kowane asilallahi zuwa ga Allah kowane annabi tsani ne kowane annabi ne kaiwa kusa da Allah ne amma kai ne mafi kusa ومن الأكرم من الأعداء ya ɗan manya tsarkaka ومرنا لما يأتيك ho- hore mu da abin da yake zuwan maka يا خير مرسلين ya biyayyen ma'aika duk abin da Allah yake ka gaya mana gaya mana ba mu da ja sai bi وإن كانت فيما جاء شيب الزوائد ko da abin da ya zo maka daga Allah ka hore mu da shi akwai yanzu yanzu bakin gashi ya furfura ma'ana komai wuya abin to kaji haka ake so fa da da wa- wanda kake bi ya hore ka kai amma wanda kake bi ya hore kai kai nan amma kama gaban ka ba shi gabaki da to hore mu da abin da Allah ya ce ka gaya mana ko da akwai saboda tsabar wahalarsa yanzu bakin gashi zai yi fari saboda bala'inka to gaya mana dai za mu bi وكل شفيع zaman mun maceci يوم لا ذو شفاعة ranar da ba wani mai yin ceto يراك بمدن wa- والزوائد wato ba wani mai ceto in ba kai ba wanda ceton nasa zai amfani da kawadu ɗan ƙaribu mutum kawadu ɗan ƙaribu zirin zunubinsa in ba kai ba ba wanda zai cetar da shi ya rasulallahi وقال رسول الله صلى الله عليه da وسلم ya gama waka sai manzon Allah ya ce masa سر في قولك tafi cikin mutanenka وقل هذا الشيء ka je ka gaya musu wannan waka kowa ya ji ya sani sallallahu alaihi wasallam kawo abin da ake so kenan tafi wajen mutanen ka je ka karanta musu wannan waka sani to yau yau jin masu yaban manzo Allah su ake zagi wai kafirci ne kaza kaza ka ji dai sai ka je yawa manzo Allah wannan manzo Allah ya tafi cikin kabila ka je ka karanta musu wannan waka dan kowa ya sani irin wannan kuma kowane musulmi ma yanzu ma ba ma cikin mutanen gaba kowane musulmi ma a karanta ma wannan kasida ya ji yanda ake bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ko kuma yanda ake bin mazajin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Mm.
وهذا تقرير من الشارع wannan fa tabbatarwa ne daga mai shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وهو لا يسكت shi ko manzon Allah baya yin shiru عن بعده abu saɓarna ga shi ya yadda an tashi an an gwangwaje shi kuma yake a tafi cikin mutane a je a karanta wannan kasida ولا يقر عليه kuma wanda ya rawaito hadisin ibn kasiri ne yau kuma duk masu zage-zagen masu yabon manzo Allah ce suke almajiran ibn kasiri ne to kaga a ce ba almajiran ibn kasiri bane to kyau dai in kana bin mutum ka san maganganunsa yawwa to ولا يجر عليه kuma manzon Allah bai tabbatar da wato barna ففهم ka fahimci wannan magana وفيه عندما أورد آيات قصة موسى kuma وهارون kuma dai a cikin wannan tafsiri yayin da ya kawo kisan Musa da Haruna إلى قوله har zuwa faɗin Ubangiji ورحمتي وسعت كل شيء rahama ta ta game komai فسأكتبها للذين zan rubuta ta lillazina ne يتقون zan rubuta ta ga wannan da suke jin tsoron Allah ويؤتون الزكاة suke ba da zakka والذين هم بآياتنا يؤمنون wa'annan da suka yi imani da ayoyinmu الذين su ne wa'annan يتبعون الرسول wa'anda suke bin ma'aikin nan wanda shi kadai ne ma'aiki alif da lami النبي الأمي suke bin annabin nan wanda shi kadai ne annabi ga alif da lami istijraqiya to آية al'ummiya ba ba uwa ka karanci aya har ta karshen ta gaji هذا sai sai shi ibnu kasir yace وهذا فيه تنويه wannan fa akwai faɗakarwa ذكر محمد صلى الله da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Muhammadu وأمته da kuma ambatan al'umma annabi Muhammadu من الله daga Allah yana gaya wa su Musa موسى عليه السلام yana gaya wa Musa da Haruna alaihi salam في جملة ما ناداه cikin wannan kuma yana daga cikin jumla abinda Allah ya gana da annabi Musa da shi وعلمه kuma ya sanar da shi وأطلعه عليه na'am وأدلعه عليه kuma ya tsinkayar da annabi Musa a kansa قال ya ce وقد تكلمنا على هذه الآية hakika mun yi magana akan wannan aya da muka karanta ta jiya wanda har yau akan ta muke ta magana wa idza qala Allahu mithaqan ladina lama atainakum min kitabin wa hikmatin har zuwa aya وما بعدها da abin da yake bayan ta بالتفسير a cikin tafsirin mu لما فيه كفاية abin da tun mai hankali kuma duk wanda yake san manzo Allah ya ishe shi ومثنأ ha?
ومثنأ ya kuma isi ya nutsu da shi ولله الحمد mun gode wa Allah kuma baiwa ta Allah ce da ya gaya mana girman annabinmu. Domin domin da ka faɗi girman mana ya ce wai Allah ne ya ce ko ka kaza kaza. Yanzu girman ubanka ai ba ka jira a sai an ko aya ko nasi ya zo. To haka girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To وقال قتادة malam Qatadatu ya ce قال موسى annabi Musa ya ce يا ربي ya ubangiji اجلس الألواه أمة na samu a cikin allon attaura wata al'umma خير أمة wai ita ce biyayyen al'umma.
أخرجت da للناس aka fitar a cikin mutane يأمرون بالمعروف suna yin horo da alkhairi وينهون عن المنكر suna yin hani da albasha abu mara kyau Allah san ya su al'umma ta ne ta su su zama bani Isra'ila ne قالت تلك أمة حمد sai Allah ya ce ba bani Isra'ila bane al'umma annabi Ahmadu ne قال ربي sai annabi Musa ya ce ya ubangiji إني أجلس الألواه ni na samu a cikin Allahn a wata al'umma هم الآكلون su ne su ne na ƙarshe wajen halitta السائقون في دخول kuma su ne na farko wajen shiga aljanna ga shi dai su suka zo ƙarshe amma kuma su za su riga kowane jama'ar annabi shiga aljanna dan annabin su ma shi zai riga kuma kowane annabi shiga aljanna ربي اجعلهم أمتي Allah sanya su al'umma ta ne wato bani Isra'ila قال تلك أمة sai Allah yake na ki al'umma annabi Muhammad ne ba bani Isra'ila bane قال ربي annabi Musa ya ce ya ubangiji إني أجلس الألواه na samu a cikin allon attaura wata al'umma أنازلهم في صدورهم injilolinsu duk suna cikin kirazonsu duk sun haddace littattafansu ma'ana sun haddace ƙur'aninsu suna karanta ƙur'aninsu وكان من وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم da ko inda suka zo bayan su suna karanta littafinsu ne ta tsara amma yanzu a ta tsara
نعم.
amma yanzu ga kunan tabarakallahu duk mahaddata ne wane mutum uzairu fa dalilin da yahudu suka ce ma dan Allah fa da ya haddace a taura to ba yanzu su ga ayan Allah yanzu gudujin ba ba iyaka a'udhu billahi Allah bai haihu ba hmm? in dai wanda ya haddace littafin annabi da Allah ya zo su ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kunan tabarakallahu to حتى إذا نفقوها har in dai suka ɗauke wannan Qur'anan nasu لم يحفظوا الشيء ba ta haddace komai ba in kuma in makiyinsu ya zo ya kona su shi kenan sun zama ba su da takarda مم. ولم يعرفوه ba su san shi ba وإن الله آتاكم أن ku يسألوه kuwa al'um wannan al'umma ta manzon Allah Allah ya ba ku ku haddace من الهند شيئا na daga hadda wani abu لم يؤتيه أحدا من da الأمم bai ba wa wa'yansu al'umma irin wannan ba قال ربي sai annan muka ce ya ubangiji اجعلهم أمتي har yau sai ban gaji ba ka sanya su al'umma ta ne wato bani Isra'ila قال تلك أمة sai Allah ya ce ba su bane wannan al'umma annabi Ahmadu ce قال ربي sai annan muka ya ce ya ubangiji إني أجد في الألواح na samu a cikin allon attaura wato wata al'umma يؤمنون بالكتاب الأول sun yi imani da littattafan farko بالكتاب الآخر kuma sun yi imani da littafin ƙarshe ويقاتلون kuma za su yaƙi أصول الدلالة wato jama'u ta ɓarna حتى يقاتل الأعور الكفار haske sai sun yaƙi mai ido ɗayan nan maƙaryaci shine dujal وسألهم أمتي Allah sanya su zama al'umma ta ne su zama bani Isra'ila قال تلك أمة sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba su ne ba wannan al'umma annabi Ahmadu ce قال ربي sai annabi Musa ya ce ya ubangiji إني أجد في الألواح Na samu a cikin allunan a taura wata al'umma صدقاتهم sadakokinsu يأكلونها في su بطونهم za su cinye kayansu a cikin cikunansu in suka ba matansu ce mane sun yi sadaka in mai kuɗi ya ba wa talaka ya yi sadaka dole ne ya bayar fa ko ba a ce ba amma kuma yanzu ya bayar kuma ya yi sadaka to to duk kuma za a rubuta musu lada ويؤجرون عليها a ba su lada a kanta وكان من قبلهم da ku al'ummatan da suke kafin mu إذا تصدق بصدقته idan mutum ya yi sadaka فقبلت aka karɓi sadakar tasa فأتى الله عليها sai نارا Allah ya turo wata farar wuta sai ta فأكلتها cinye sadakar dama duk wanda ya sadaka ya kafo ba gidan sai sai to Allah gashi na baka sadaka don Allah ya karɓa sai a ga wata farar wuta kowa na kallo ta zo ta cinye in ga Allah ya karɓa ba ba wutar da za ta zo a dinga mutumin banza gashi nan ko sadakar sa ba a karɓa ba kaga ya toni an ko shi kenan sai a bayar kuma an karɓa to وإن وإن ردت عليه idan kuma ba a karɓi sadakar tasu ba تركت sai a kyale ta farar wuta ba ta zo ba تأكلها السباع sai dai zakoki su zo su cinye kuma an riga an bawa Allah duk wanda ya taba ya taba bala'i to haka dai yana kallo zai bari sai dai zakoki su zo su dinga cinyewa والسيل.
ko da tsuntsaye da karnuka kuma وإن الله أكل صدقاتكم ku ku al'umma manzon Allah Allah ya karbi sadakokinku من جني- من جني- من جنيكم daga mawadacinku لفقيركم ya ba wa talakanku قال ربي sai annan Musa ya ce, ya ubangiji اجعلهم أمتي sanya waɗannan mutane masu wannan abu su zama al'umma ta su zama bani Isra'ila.
قال تلك أمة Sai Allah ya ce wallahi ba bani Isra'ila bane al'umma annabi Ahmadu ne.
قال ربي Sai annabi Musa ya ce ya Ubangiji إني عجز في الألواح na samu a cikin allunan a saura wata al'umma إذا هم أحدهم idan ɗayansu ya yi nufin بحسنة zai aikata alheri ثم لا يعملها sannan bai yi alherin ba كتبت له sai a rubuta masa lada ɗaya ai da ya niyyar ma yanzu sai an ba shi albashi فإن عملها idan ku yi aikin alherin كتبت له عشرة sai a rubuta masa lada goma فلا تبع لأتي ya zuwa ɗari bakwai قال ربي sai ya ce ya uban kuma har ma ya zuwa ma ba su gairi hisabin ba adadi sai ya ce ya ubangiji اجعلهم أمتي ka sanya su bani isra'ila ne al'umma ta قال تلك أمة sai Allah ya ce ba su bane wannan al'umma annabi Ahmadu ne قال ربي sai annabi Musa ya ce ya ubangiji إني عجز في الألواح na samu a cikin allon a taura wata al'umma هم المشفعون su ne masu ceto المشكوك abin ceto a wato an cece su kuma za su yi ceto al'umma manzo Allah sallallahu alaihi za su yi ceto waliyanta su yi ceto mahaddatan qur'ani su yi ceto aboki na Allah ma ya ceci abokinsa na Allah iyaye na Allah su ce- su yi ceto duk wanda ya karyata shirkan shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabbanta iyalansa balle magadan iliminsa da komai wannan duk za su ce to in dai mutum ya zo da certificate din application za a cece shi sai dan bai zo da la ilaha illallah ba in yana da la ilaha illallah to shi kenan za a cece shi to na samu wannan akwai wata al'umma da za ta ceto kuma annabin ta cece ta Wada anhum ummati Allah ka sanya su gani Isra'ila ne wa tilka ummatu sai Allah ya ce ba bani Isra'ila bane wannan al'umma annabi Ahmadu ne Qala qatalatu ba ta ta ce wa zakara lana sai mai ruwaya ya gaya mana anna Musa alayhi annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi nabadal alwa sai ya watsar da alluna a tauran dama in ya fushi wa alƙal alwa a sai ya watsar da su Musa kenan in ya fushi sai ya watsar da alluna a tauran Musa ba dama za ka ce zai tara ana bautar gunki ma fa alƙal alwa Allah ya ce sai ya jefar da allunan digawa da dama ma suka karere diga baki daya to nan ma sai Musa ya zubar da alluna wa qala annabi Musa ya ce Allahumma ya ubangiji ina addu'a ij'alni min ummati ni ma na ba annabtar sayyani cikin al'umma annabi Muhammadu ne ba na lasa ni in ta ha tuhamin jimu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu me za mu biya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa annabawa da yawa suna gurin cewa Allah ya sanya su cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Wa bani muslimu al-fikini bi qali al-fikini bi karshen kirarin da Allah zai wa annabi ce nabiyan min as-salihin zan sa shi ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan falala ce to kuma wayannan hadisai da muka kawo su da baki daya duk sun faɗi cewa suna gaya mana imaninmu ya iya bai iya ba ya ɗauka annabi Muhammad ya riga kowane annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shine asalin komai sallallahu alaihi wa sallam shine asalin komai kamar dai duk jiya yadda muka taso shine asalin komai sallallahu alaihi wa sallam shi ya riga komai kuma wannan abu ne mai sauki a abin zamani muka ce idan kyamarar bidiyo ta zo ta ɗau wannan zama da muka yi ga ni ina karatu ga shi kowa a inda yake zaune kyamara ta ɗauka aka ɗauka ta in bidiyo yanzu idan dai nesa ta zauna a tashin kiyama ka bidiyo ya zauna a tashin kiyama ka zai nan ya zauna a tashin kiyama tv ta zauna a tashin kiyama ran da duk aka sa za a gan mu ko ba za a gan mu ba za a gan mu ko shekara ɗari biyar ko amma mu ya kuma shekara ɗari ko ɗari biyu amma za a gan mu yanzu duk in ka ga an nuno sai oktoba ranar bikin yancin kai za ga an nuno manyan nijeriya wanda suka karɓo yancin kan ko ana ta nuna su su sardauna su taba a falewa su aliyu makaman bidda su waye duk wasu za ga ana nuna su ko su sarauniya elizabeth duk za ga ana nuna su ko yanzu ina suna ina fiye da shekara arba'in da shida sun mutu duk sun mutu amma da su ana nuna su kuma yanzu da aka nuna su ransu aka nuna ko har da jikinsu har da rigarsu to masu cewa wai a rai wai duk abin da aka faɗa wannan da ransa ake nufi wai ba da jikin manzo Allah ba duk sharri ne bature ji ya karantar da su umma ce da karantar manzo Allah bature ji ya karantar da mu yanzu in an sa bidiyon nan duk su tartauna da ake gani wai ransu muke gani ko har da jikinsu har da jikinsu muke gani ko har da riga ma yanzu wannan riga wa san ina take wa san inda wannan riga take amma yanzu har wannan riga sai an gani ga shi yana abin mamaki har ranar buɗe wannan sultan bello din da wannan masallaci babba din nan na shigowa garin kaduna da ran da aka gina shi da kafa na magana da suka zauna duk za a gani amma yanzu suna ina haka kuma duk wanda aka ɗaura ma aure nan da shekara goma ko biyar ma in ya kawo tazaɗin bidiyon na ya sa sai ya dinga cewa Allah sarki ga kakanmu wani ko ga wani yau shekara sa biyu kenan da mutuwa ko yau shekara sa ɗaya kenan da mutuwa baya nan amma ga shi shi kuma mutumin nan an noshi a cikin bidiyo yana ta gaida mutane kai ina kwanan ku kai kaza kai kaza kai kaza ransa aka gani ko har da jikinsa to wannan fa kudura ce ta Allah bawa ne na Allah kuma kafiri ma istidradi dama abun duk abun mamaki in ka dama malamai abun biyar suka kara suka tashi duk abun mamaki in ka gani aka ce ma kuma Allah ne ya ise yi to kake mamaki to yanzu ce ne kai mutumin da abin ya tabbata ni da kai waye in yace shi annabi ne kace to sunan abun mu'jiza kenan annabta kuma ta kare ba annabta ta tashi jama to yanzu kai wannan ne abun mamaki da kace Allah ne da ka ce Allah ne zai ba kai kai kaman tura ma cewa ne ta ne suka yanzu sai mu yaki da su a ce ƙarya ne haka ce Ibrahim ya yaki da su yace me ne ya tafi suka ce ba a san ta yace ku ce Allah ne kawai ku ce ba ne ya tafi Allah to in mutum ya tabbata Allah ne to to yanzu dai ba annabta to in mai da awowar lisani sai a ce to karama kenan sunanta in kuwa mumini ne bawan Allah ne kawai ba shi da wannan certificate din na walitta musulmi ne bawan Allah sai a ce to abin irhasi ne Allah yana nuna ma ne ka tsara aiki sunansa irhasi share fage a ɗauke wuta ka ce kai kowa ya tashi yanzu za a dawo da ita sai ba ka faɗa ne kawai rubu sai a fata da wuta a ce wani karama kake ga ce wallahi ba lokacin na faɗa kawai wannan irhasi kenan to boka kuma sai ya haɗa ganye kaza ya haɗa bishiya kaza ya haɗa bishiya kaza sai ya irin wannan shi kuma sunansa kahana akwai mai kyau akwai mara kyau ba duka ne mara kyau ba akwai mai kyau akwai mara kyau shi kuma wannan sunansa bokanci kahana shi ma ba duka ne ba kyau ba fa akwai magunguna da wa'ansu cutar dole sai an yi wajen su sunansa kahana to shi kuwa kafiri bai dama da Allah din ba da ka ce Allah ya kai duk wannan abubuwan ku ne dai duka ka kawo mana nan mu yanzu yan zamani ne dannatan dannatan dannatan kawai yanzu jirgi ya tashi shi bai abai da Allah ne ta ne kawai to shi kuma wannan fun karfin Allah ya a'a shi ko wannan istidraji Allah ya nema kamun gani dan Allah ya ji dadin kama shi dan Allah ya ji dadin kama shi bature ya kera halakarsa ya kera halakarsa halakarsa halaka shi duk wannan makamin nukiliya makamin ƙare dangi da ake ta jirgin su na me kiyama in ta bacci da duk shirewar gari a kan waɗanda suka kera shi idan yi zuwa kamun ga kenan tare da suna da hankali da ba su kera ba da suna da hankali da ba su kera ba kai ne kake kiwon tumaki kai ne kake kiwon tumaki sallah babba ta taho sai ka turke wani rago a waje ɗaya kana ba shi dawa kana ba shi dusa kana ba shi komai yana taiwa shauran ragunan gwalo shauran ragunan suna cewa lalle an nuna mana fan kai shi hakuri wannan kamun gane ranar sallawa za a natsowa igiya su kowace ragon da ake abu sai su cewa gwara da Allah ya samu ba a yi mana haka ba to duk wannan abu da aka sarga wa kafirai ba wai sun fi karfin Allah ba dan Allah ya ji daɗin kama tabaraka wa ta'ala to kan wani abu ya zato to wannan abin jidda makarantu dan ya nuna mana manzo Allah shine asalin komai kuma da gangajiyan hadisai kuma shine kafin ko to yanzu bature ya iya wannan to abin da bature ba zai iya ba me bature ba zai iya ba ya nuna zaman nan namu jiya zaman nan namu na yanzu bature yana da katin da zai nuna shi yanzu dan ba ai ba dan shi sai abin da aka yi to shi kuma Allah in yayi sai kaka shi kuma Allah in yayi sai kaka sai Allah ya nuna wani walin da zai ce wata rana za tun ma wajen yana daji gila da ce wata rana za a gina masallaci a nan wayansu mutane za su zo su zauna su dinga karatu su dinga kaza kaza ne ba a faɗa ba ne ba an ma wanda ba musulmi ba suna faɗa irin wannan to abin da aka yi nan kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum din ne amma ba kamar sauran kowane mutum ba innama qul innama ana basharun mislukum amma yuha ilayya kai yuha ilayka mutum duniyawa ba kaman kowa ba sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya yi shi kuma tun kan Adamu tun kawun Adamu kuma aka ba shi annauta aka ba shi dukkan zai kai tun kan kowa da kowa da komai da komai Allah ba su da iko ya wannan to masu karanta jahilai wanda ba su san karatu ba suka ce kai wannan ƙarerayin sufaye ne masu karanta hadisi kuma wanda ga hadisi yana hannunsa za su karanta masa su kuma suka zo da shari a'a gaskiya ne amma ana nufin da ransa ba da jikinsa ba to shari ya shiga kai tana ganin ai magana mai kyau ba a'a da ransa ba da yanzu in mun ga su sabbawacin nan a cikin ranar zassogo a cikin tv ransu muke gani ban da jikinsu ko har da jikin to haɗawa manzon Allah ransa da jikinsa shi ma yana nan kafin Adamu shi yana nan kafin komai da komai sai samuwar Allah da ransa da jikinsa da annabtarsa da komai dinsa sallallahu alaihi wasallama ka sani ka iya fahimta ba ka iya fahimta ba ce ne amanna billah mun imani da Allah kullum min indillah wannan duk daga Allah ne ka huta in ba ka ƙarya ta to shi kenan wai yawma idin lil mukazzibina yanzu ka nuna na farko Allah bai sai yayi ba ka ji tauri na daya ka nuna a'a manzon Allah kai a wajen ka bai isa ai man wannan ba wannan bala'i guda biya za ta da su sallallahu alaihi wasallam to kuma Abbas ya taho mana da shi ya taho ya taho ya taho shi ne Nuhu shi ne Ibrahim cikin Ibrahim taho taho taho har ya zo cikin kinjiku Aliya a ta haka hannu tuku har kuma aka haife shi har ya je Isra'il har shehu ya ta ina ma abba ya yi tsahorai kuma ya ga tafiyansa sallallahu alaihi wasallam ayo shi ne kuma ayo shi yake tasarrufinsa da komai da komai sabida hadisai da yawa wato ga wata ƙa'ida guda hudu sai ka fahimci manzon Allah da ita in kana da hankali. Manzon Allah shi ne farko yana nan cingan ai komai, sallallahu Alaihi wasallam. Ya dinga rako komai, ya dinga rako komai har ya zo zamaninsa. Sai yanzu dan ko ya tafi ko ba a ganinsa a ce zai tare da komai ko kwadan komai ya kare a ce baya nan? Da tun kafin koma. Yanda yake kafin komai haka ya rako komai yake tare da shi haka yake har bayan komai ya ƙare. Ekiya. Sannan zaman sa na nan duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana duniya yana zaune gaban sahabbai amma kuma a take anan yana lahira. Yana magana da na lahira, yana cire dan wuta daga tsakiyar wuta ya kashe jeje, yana karɓo abubuwan aljanna, gani na yi kaza, Umar gani na ga gidanka, ko gani na shiga kaza, ko ga aljanna ko ga wuta ina kallo ko ga ni na yi ceto kaza kaza sahabbai ba ce kai ya rasulullahi kana gaban namu kuma kana lahira sun san shi ne nan kuma shi ne lahira to sai yanzu kuma dan abin ya juya yana lahira kuma sai ka su tsallako mana yanzu ko mu kuma yanda da yana cikin mu yake tsallaka lahira sai ka sa abu ne mai sauki abu ne mai sauki duk wato da gangan aka takuɗa imanin mutane da gangan abu ne mai sauki yanda yanzu kai din yanzu ka ce fatiha daya kulhu wallahu uku salatin annabi goma Allah ya kawo mama kanmu ne kake so ka ce kenan kayi wani lahira ne kayi ma aike ko ka ba shi abu yanzu kai magana ka aika na lahira abu kuma imanin kai in zai zai tabbatar da shi to in bawan Allah ne shi ma sai yau ma aike ya zo zan. In ba ka iya gani a sarari ba, ai sai ka mafarki da babanka ko na bai gaya ma ai kaza kaza kaza kaza ne. Ka ce wallahi jiya na ga baba a mafarki. Ko na ga wani a mafarki kuma ya ce kaza kaza kaza. Kuma wannan an ci duk an tabbatar. To in yana da ƙarfi ko wajen Allah sai ai koma abun ma. Duk gaba ɗaya da yawa ake ganin wani sanda suka mutum a Makka kuma ai dawa su da su duk gaba ki ɗaya. to mu gyara imaninmu bare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi aka ya kwata ba Allah ne ya girma shi kuma duk da wannan abu da ya samu bai zama Allah ba mu imaninmu ba na wasa bane musulmi ba ba kan wallahi san bane duk wannan abu da ake kalifan Allah ne babban bawan Allah ne wanda Allah ya fata komai nasa yake nasa ne mun iya ganewa ba mu iya ganewa ba haka abu yake shi Qur'ani ka yadda ka zauna lafiya ka inkari duk da ka faru. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake mustamirri zai zarce kuma har tashin kiyama. Kuma mi ta halarto shi, mi ta santa, mi ta yi salati, mi ta bin sunnata, mi ta bin shari'a su sai mu zamanto muna ganin sa a mafarki in Allah ya mu gan shi ma kuru-kuru. Kuma zalika Allah ya ji azizan. Hadisai ne in za ta sai dai mutum zai yadda hadisin bukari ya ce bukari ma kaza kaza manzo Allah ya ce duk wanda ya ganna a bacci sai ya ganna a fadashi din ga manzo Allah a bacci ka ce shi kenan na gode Allah yanzu abinda manzo Allah ya faɗa sai ya faru sai na gan shi da ido na domin gode Allah sai yanda ka ji farkon nan nasa haka mala'iku ranar Isra'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar Isra'i yana kan burakarsa ai in kai ka duba hadisan Isra'i manzo Allah yana kan burada kafin a je Baitul Maqdis ai mala'iku ne suka yi sahu sai suka dinga gaishe shi duk tawagan mala'ikun ta zo ta ce assalamu alayka ya awwal amincin Allah tabbata a gare ka ya farko assalamu alayka ya awwal yanzu ko ya karatu ya shigo ya ce Muhammadu Awwal ba wai kai kai kai kai da ba za a ce Muhammadu Awwal ba ai Allah ne Awwal irin waɗannan karatu ka ina aka kamo su assalamu alayka ya awwal amintu ba Muhammadu Awwal ba ba ka mala'iku suka ce ba ma inda muka faɗa zai assalamu alayka ya awwal amintu Allah sau ta alayka ya farkon kanta صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا آكر أمنت الله سبحانه عليك يا قرشي السلام عليك يا هاشر أمنت الله يتبت عليك يا كي كي كأي جيا كي كأي الله تعالى عليك دك جباكي كي أكن جدادينك ko duk annabawa ga baki ɗaya suna ƙarƙashin gidajejin ta ya rasulullahi ya shiru wannan suna wa Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu jibril sai mala'ika jibril alaihi salatu wa salam ya masa utur ya muhammad juyan musu da sallama kai ma farar da salamu alaihi sai manzo Allah ya ji musu kaji kaji sallama da mala'iku suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne ka duk in ka hada da abin da muke ta karantowa din nan ko imanin ka ya rika ko kai imanin manzon Allah awwalu ne akiru ne ba sallallahu alaihi wasallam sannan idan wato muka zo dalili ma na hankali na karatu wanda duk karatu ne manzalla sallallahu alaihi wasallama shahidi ne manzalla shahidi ne shi ko shahidi rayayye ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kab ku ce da wanda aka kashe a sai da tabarkin Allah ku ce man matace ku ce yana nan raye kai fa ka dauko kanka can ka ɗauko gangar jikinsa can, ka ɗauko hannunsa can, dare ma zamani yanzu na bom ko na waye mai tarwatsa abu. Amma Allah ya ce kakkace matacce ne, sai dai ka dinga ga kan rayayyen nan, ga hannun rayayyen nan. To, Allah ya ga ah, ayin na hana su faɗa da baki, ai zuciya ta faɗa ko? Allah ya ce wala ta su wannan lazina kan ma a zata da zuciyar ma. Wala ta su wannan lazina kutulu bi sabilillahi amwata. kan zuciya kamata ta take tarayyar shahidi matacce ne. Wane mutum? Kai ka ɗauko kansa fa ka ɗauko gangar jikinsa fa ka ɗauko abu. Su manzalla sallallahu alaihi wa sallama a wannan manzalla sallallahu alaihi wa sallam shi ma Allah ya bashi rabo na shahada domin wanda ba shi da hankalin da imanin ya yarda na san to yanzu dai ga na karatu ya yarda kuma ai na shahada ko manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya bude kaibara zainabu ba yahudiya ce yahuda an kaibara wa yaqtuluna an-nabiyyi la gaira kullun cikin shirin kashe annaba yahuda suke to sun kashe annaba ma ba je falastina kace wai shi mutumin nan da ya zo ya kakkashe dangin mu ya kore mu ya waye wai ne ya fici ne aka ce nama akuya kace akuya ina ya fici aka ce karbatar da karbatar da ba kace to shikenan ta daba akuya ta zuba dabi a ciki karfatar akuyan ta fi sa dabi ta ce akai ma hajiya murna Allah ya taimake shi ita ne manzalla dama an ce abu hajiya ne yana su in an ce abu sadaka ne sai dai ba sa bai shi ne cin sadaka sallallahu alaihi wasallam ta ce hajiya ne manzalla ce ta bismillah ya yi woku ta abu ana sa hannu manzalla sallallahu alaihi wasallama ya gaɗi tsoka sai manzo Allah ya fitar yace ko ai cire ko ai cire ta ce mun akwai dabi a ciki ta gaya mun akwai dabi a ciki ta rubuta ta gaya ma akwai dabi a ciki na to akwai sahabin da har ya haɗiya shi takanan ya mutu saboda ta zuba dabi da yawa to nan da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a kamo ta a kamo ta ke ne za ta ke haka ta ce wallahi ta dame mu ka kashe kabilan mu ka watsa mu shine nace bari in sarki ne in kashe shi kowa ya huta in ka annabin Allah ne na san Allah zai gaya ma to ga shi na ai ya gaya ma to kila annabi ya yafe masa kila annabi ya ce a kashe ta saboda wannan mutumin da ya rasu to a tashi anan kaga wannan kenan wa annan ka kenan sai manzo Allah ya ce a kira wanzani manzo Allah ya sa aka kira wanzani wanzani ya zo ya makaho a dokin wuya saboda dafin da ya kan shiga a zuke wannan jinin ya fita aka yi wa manzo Allah kaho a doki yau shekara ta bakwai ne wannan tun daga nan tun daga nan rashin lafiya take bayyana kaɗan kaɗan kaɗan a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ranar rasuwa a cikin ruwayar da aka rawaito daga urwata sayyidina urwata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma azalu ajidu ban gushe ba ina jin alama ta'ani ciwon abincin nan da na ci na kaibara allazi akaltu bi kaibara wanda na ci a kaibara fa haza awanu yanzu lokacin wajattu inqita a aburi yanzu lokacin da ya yanke jijiyar da take ɗauko jini daga zuciya ta watsa wa jiki wannan jijiya likitoci sun ganta in dai ta yanke shi kenan mutum ya mutu ya gaba haka manzo Allah ya faɗa a ya mu din daga nan suka tabi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shahidi ne to Allah ya ce wala taqul liman yusalla fi sabilillah amma wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah zuciya kama ta raya ma to ka san kuwa a shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su ma sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan da yake nan da hujja ta biyu na kasance manzo Allah rayayye ne yana nan tare da mu sallallahu alaihi wasallama kasancewar Allah ne yake yana nan tare da mu da nassin aya da nassin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullahi kowa ya sani kowa ya ji manzo Allah yana nan tare da mu wa'lamu ku yi sani kai ilimi kowa ya ilimin ya san wa alamu na ilmu kowa ya ilimin ya sani annabikum rasulullah manzo Allah yana nan cikin ku yana nan tare da ku sallallahu alaihi wasallam to wannan aya ta zo da wa alamu dan ta shiryar da mu abu biyu idan horo horon Allah ya zo da wa alamu ko ba alaman nahu ya zo da ma'ana aikan to dan abu biyu ne na farko horo ne da kuma kai imani yanzu na hore ka amma abu ne da kuma sai ka sa imani yanzu ba abu ne da za a gan shi kuma kuru-kuru ba amma dai ka san ni nake ko to ko ka iya gane ko ka sa imanin ka sa imanin ka yanzu ka yi imani kai horo ne sifa ta ɗaya kenan da kuma mammunin kai al-iman wal istiqrar kai imani kuma ka tabbatar lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da kai da ka ce babu baka yi buhoro ba baka yi imani ba baka tabbatar ba to dai kenan ma'anar fassara wa alamu annabikum rasulullahi yajibu alaikum ya wajaba a gare ku ku musulmi an tuminu ku yi imani imanan kafi'an imani a yanke bi anna rasulullahi fikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan cikin ku domin duk siga in ta zo da horo kuma ta zo da lamarin ilimi tana nuna imani da tabbatarwa da yanke kamar yadda Allah yake fa'alam annahu la ilaha illallah kowa ya imani kowa ya sani Allah ba wani ubangiji sai shi ka gani ba ka gani ba ka sani wa kai amma ka san ba wani ubangiji sai shi ya rika zama wani ubangiji sai shi kawai dan ya ce kuma ka imani haka yadda Ali yake cewa kuma abin da zai nuna mana gaskiyar ba wani ubangiji sai Allah shi dai Allah mu yau ya aiko annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to da da wani Allah fun ƙarfin sa aka ne har bai iya aiko ko ɗaya ba har bai iya aiko ko ɗaya ba sanan za ka san ba shi sanan za ka san ba shi to idan ka ce ai wannan horo fa'alam annahu la ilaha illallah ba da zamanin mu ake ba da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake to duk irin wannan aya tarkata ta kace ba da zamanin mu ake har fa'alam annahu la ilaha illallah ne ba da zamanin mu ake ba akwai wanda zai faɗa akwai wanda zai faɗa to amma fa'alam annahu la ilaha ne ba da zamanin mu ake ba da tafai ake mu mun gode sai kowa ya kama gabansa waye zai faɗi wannan to har ita ma فاعلموا ان فيكم رسول الله تثبتت جاجزتا da sahabbai ake da tabi'ai ake da mu ake har zuwa tashin kiyama to haka shauran hore-hore kuma idan muka duba ijazin qur'ani gajiyawar qur'ani da fasaharsa da isarwarsa da kace da sahabbai ake ma har yau zo ka ji wani ilimi mu je da sahabban ake yanzu ba ka san ana so kuma a tarbiyyantar da sahabbai bane a ba su wani ilimi na daban wa sayyidina abubakar ne bai san yana tare da muhammadu ba ko ba sayyidina umar ne bai san yana tare da muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ko ba sayyidina usman ne bai san wannan da nake tare da shi muhammadu ba ko ba sayyidina ali da ɗanta ne ɗan gidansa ne shine bai san wannan da nake tare da tun na yaro yake reno na ba su ne ba sani ba su ne ba sani ba amma yanzu ana magana da bayan gidansu ba bayan wannan kallon wannan mutum Muhammadu nan da kuke yanzu kuma ku ƙara wani sanin na Muhammadu ku san annabi ko rasulallah yanzu fa ma'aikin Allah ne kuma daraja ce kan daraja fa yanzu kuma imanin su abin ya wuce gani abin ya wuce ji abin ya wuce kaba abin ya wuce hawasul kamsu yanzu kuma ku yi tarbiyya ku san ma'aikin Allah, kalifan Allah, wanda karatu zai zo nan gaba mai girman nan duk gaba ɗaya shine da ku. Kar ku dinga in an faɗo wani girman ka an zama ku ce inna ma huwa basharu. Ai ya su ma kafirai abin da ya ana su manzo Allah ya fi mu abi dalibi marayan na abi dalibi marayan abi dalibi. Su ko wanda suka musu ga a rasulullahi ya rasulullahi to haƙuɗin don kun ji an ce rasulullahi ya kula ta'ama yamshi fil aswaq amma har yau ba ku san kaliban Allah ne na mai daraja ne mai komai ne don ku imani da shi to a har yau ma an kamai da ayar kan sahabbai har yau wani karatu ne na daban saboda da ba ka ce ba san ba san ba san manzon Allah ba ko amma Allah yake wa alamu annabikum رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كأكو حديثي إن داتتشي صحيح مسلم دي رويتو دويت القرنية دو سيدنا أمم ما رأيت من محمد إلا ذله إن دي كوي ganin annabi nan da kuka yi ido wannan na zahiri kuka tsaya da shi a ba komai ba in wata kuka gani har zuciyar ku sai ta gani wa alamu annabikum rasulullahi mu mun gode Allah mu ganin gidan ma babu to amma yanzu wa alamu ganin ƙarshen yanzu kowa ya yi ganin ƙarshen wanda tun ba kai wannan ganin ƙarshen ba wancan ganin idan su ba shi da amfani ba shi da amfani wala mu annabi ko rasulullah to wannan shine abu ya zo a cikin hadisi al-muttafaq ne da bukhari da muslim suka suka hadu a kansa idan aka ce bukhari ya rawaito hadisi da ga dukkanin jama'an musulmi ba su da ga ba su da ja kuma bare a ce musulmi ma ya rawaito irinsa sai a ce bukari da musulmi sun haɗe a kansa to wannan hadisi da bukari da musulmi sun haɗe a kansa da aka karɓo daga asma'u da sayyidina abubakarin radiyallahu ta'ala anha a cikin hadisin manzalla sallallahu alaihi wasallam yake ta yuta a hadukum za a zo wa ɗayanku a cikin kabari duk wanda ya mutu aka binne shi da farkon karatuka daga ɗawa'idi zuwa wane ne ya ce ake yi idan ka mutu abin da za a tambaye ka la ina ma'anar la la saliku la suna tana na tsakiyar ƙawa'idi ko wanda bai san wannan ma'ana ba bai halatta a cikin kansa ba bai halatta a cikin zaka ba Allah ya ji mata duk sai su samu ƙawa'idi su dinga ce da almajiri nan za ka koya mana nan za ka koya mana ita nan ne abu to da karatu ya gaba ya gaba ya gaba kuma ana cewa za a tambayi marwar buka ma dinuka ma kitabuka ma kin da suka ma kaza ma kaza ko to amma da aka so mu shigo mu dawwala asalin karatun usulu sai ga bukari da muslim sun rawaito gangariyan hadisi manzo Allah yace yanda za a yi da an binne mutum an gama ko an yi addu'a ma ko ai dai an tashi din nan manzo Allah yace mutumin nan za a busa man rai yana jin takawa takalmin kowa yana jin taka takalmin kowa. To nan mala'iku za su shigo man ji manzon Allah da ni, za a shigo da ni. Bayan munkari din, bayan nakir din kuma za a shigo ma da manzon Allah. Sallallahu amma wannan shigowar ta jarrabawa ce. Inna lillahi. Wannan shigowar ta jarrabawa ce. Za a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yuta ahadukum fa yuqal lahu ina gaba sai a ce masa ma ilmuka bi hazar rajul me ka sani kan wannan sai a nuna wa mutum manzala ce kai ko ce me kuka sani kan wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal mumin ruwaya bukhari amma mumini musulmi ma'ana mumini wanda ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awul mutinu ko wanda ya sakankance arifi masoyi amma wa'annan fa ya kulu sai ya ce huwa Muhammad wa kuke tambaya ta a yi wannan ma raini ne ni za ku tambaya wannan mutum huwa rasulullahi ba shi ne ma'aikin huwa Muhammad ba shi ne Muhammad ma'aikin Allah ba sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ja'ana bil bayna ba shi yazo mana da gaskiya da hujjoji da qur'ani da kaza ba wal huda ba shi yazo mana da shari'a ba fa ajabna muka amsa wa amanna muka imani wata fa ana muka bi shi mu za mu za ku tambaya ya ya hakuri ya hakuri ya hakuri da ma dan ajara ba ta da ya hakuri ya hakuri ya hakuri sai yuqalu law fi'ata da shi nun salihat kai salihi kuma ya hakuri salihi ko ma mace ita mace da kaji ashe ka san annan Muhammad ban ta ke bace to kitabu wa sunna aka ce ka to yanzu magana sunna ba magana kowace shehi bane nan magana Muhammadu Rasulullahi kuma sahihul bukhari yanzu dan Allah ya dace abubuwan da ake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam in dai an san da wannan hadisi yana nan ajiye ko masu karanta wannan din to sai a ce ikon ciya ruwayar musulmi kuma in bacci irin baccin ango da aka kai shi ɗakin amarya yau waye zai je ya ce zai zo ya tashe shi an sai amarya sai yawan irin wannan baccin da ake a kabari wai saboda ka san manzo Allah dan haka imamu shafi'i yake cewa radiyallahu wala taksha min al malakain ru'ban idan sa'alaka qul lahu ma muhammad kakka ji tsoron munkar da nakiri in sun tambaye ka ce ne muhammadu ne wannan sallallahu alaihi wasallam faqad alimna sai malaiku ce hakika mun sani an kunta lamu in kunta lamu din wallahi kai dinnan mutum ne mutumin kirki mai karatu wanda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma munafiqu amma munafiki in ji bukhari riwaya bukhari riwaya asma'u aw al murtabu ko mai kokonto cikin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw al murtabu fa yaqulu sai yace la adri ni ban sani ba kuke tambaya ta ne wannan sai la adri Allah ban sani ba kowa yayi ma ni ban sani ba sami'itun na ta yanzu ni dai na ji mutane suna cewa ko ma waye ko waye shai an wani abu na tuka kultu ni ma na faɗe shi ruwaya muslimu kuma wanda ya zo ta anas hadisin ne dai amma ruwaya anas san maliku a cikin wannan shi ko ruwaya anas san maliku amma munafiqu amma munafiki awul kafiru ko kafiri munafiki wanda ya zo da musulunci kuma ya koya abu amma munafiki ko kafiri can ku amma musulmi ko amma mumini ko mutini muhsini arzi nan ku amma munafiki ko ku kafiri sai sai ce ban sani ba ban san kowaye ba na ji mutane suna faɗa abu ni ma na faɗa sai yuqalu sai mala'ikun nan cikin hausu ce la daraita ka Allah ya sa ka sani ka Allah ya sa ka sani wala talaita ka Allah ya sa ka faɗi gaskiya ƙarya kake ka sani wayu tsiraku nan fa za a dinga duka bi maɗarika min hadidin da gudumin bakin ƙarfe saboda bai san Muhammadu Rasulullahi ba da gudumin bakin ƙarfe fa ya sihu sai hakan yayi ƙara ƙara ya sumabu haman yalihi duk mutanen duniya da lahira sai sun ji ƙarar gairar sakalaini mutum da aljanna kare ba su ji ba saboda yau da sun ji ɗan kare kowa da ya nemi addu'a Allah wa zai sanar da ni Muhammadu ويضيق عليه عليه قبره سي أقنتك كما من ناسا أقنتك حتى تكتلف أضلاعه وحسي كشن ونن كافتا يا أبو يا شكين كشن ونن كافتا جدا بيسم محمد با صلى الله عليه وسلم تقوى وكانت قيام الليل مغجر من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر تو دوبا abin da muke so dan gaba yanzu a duk awa kuna so ku ce lokacin da kuke sa mataccen ku duk duniya ba inda ake sa wani mataccen wannan lokacin sai ku daɗe kawai to a ce ko yau duk duniya lokacin da aka binne wannan a duniya kan mutum da aka binne to ga Muhammadu a kabari biyu na kafiri da na mumini dan jaraba to in aka yi kabari ɗari ko kabari dubu ko kabari ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi haka dubu a cikin kowane kabari ashe ba ga yau manzo Allah yana tare da kowa ba wa alamu anna fikum rasulullahi shine cikin can shine cikin can shine kuma wannan karatu shi ba bature ya karanta ta mu amma baka san na Allah din baka san na bature me labarai shi kaɗai zai zauna a studio a gaban kyamara guda ɗaya amma duk tibin da take Kaduna ya nuna shi wancan gidan gashi wancan gidan gashi wancan gidan gashi wancan gidan gashi wancan ko ko Obama ya tsaya can gidansa CD ɗaya ka nuna shi CD tiriliyon Allah ya san adadin ta duniya duk a gan shi duk ya kasu wannan yanzu kudura Allah sai Allah ne zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba sallallahu alaihi wasallam to kowa ya tigara wai ba idan fa na da ba su iya fahimta ba suka yi na yanzu fa azaba ta sai ta biya dan bature yayi ma gwar gwar ba gwar gwarin da ba a yi wani yanzu ba to ga gani amma la ya tadabbaru na gwar wannan shine ma'anar tadabburi din ba wai karatu rara rara ka a'a ka dinga fahimtar me yake so ya nuna mini ko ko wannan shine ka dabburin hadisi din ka dinga fahimtar me wannan hadisi din nan yake so ya nuna mini am ala qulubi aqfala ko kuwa manyan manyan mukullaye ne ne aka kulle zuciyar ba ma mukulli dai ba am ala qulubi aqfala ko ko mukullaye da yawa ne aka kulle zuciyar da to wannan nabi kenan na uku kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai raba arziki na zahiri da na baɗi saboda hadisi gangariya ingantacce sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce manzalla sallallahu alaihi wasallam kuma bukhari da muslim sun haɗi kan hadisi duk sun zo da shi manzalla yana cewa inna ma ana qasimun wallahu yubuti ruwaya bukhari ni ne mai raba Allah ne mai bayarwa ko ko inna ma ana qasimun wallahu wal mu'min Allah ne mai bayar da ma'ana ni ne mai bayarwa. Sun mai rabo ya mutu kuma ba shi to ina wanda za a ba. Riba ta ƙare. Wanda za a ba ma ya ƙare kenan. To ga mu mu da za a babbawa ɗin. Kuma ana bayarwa ɗin. To ko ka zai ko sani mai rabo na nan. In ma ba ka ba manzon Allah ba ka ce Mika'ilu da yake yi. Ba ce Mika'ilu shi ke raba arziki ba? yake raba ruwa yake don ba kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da shi ba da yake ka san ni kai ko aljanu ya turo ma ma kana tsoro da ne daga malaika to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai rabo sallallahu alaihi wasallama in ya kare rabo ya kare waɗanda za a ba rabo sun kare sallallahu alaihi wasallam to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa rahama kasancewarsa annabin rahama Allah tabaraka ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mai ko ba sai kai jin kai ne ga halitta kai ne jin kai da halitta kuma jin kannan sifa ce ta sifofin wanda aka sifanta ba za ka rabu da su ba duk jin kan da ka gani a cikin mu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba dan shi ba da ba mu zama muna da wannan jin kan a cikin mu ba da Allah bai ji kan mu ba mu ma da ba mu ji kan kanmu ba mu ma da ba mu ji kan kanmu ba da wato da uwa ba ta ji kan ɗanta ba kuma da ba ta so ɗanta ba da mace ba ta so mijinta ba da miji bai amincewa matarsa ba wannan rahamar ta manzon Allah manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo mace take son mijinta ya ba ta horo ya sadu da ita ya taka ta ya yi duk abin da ya ga dama amma wannan rahama ta yarda da shi ai kana son sa wannan rahamar ita ta jawo shi kuma miji mace ta kawo man ruwa ta kawo man tuwo ta kawo man komai zai tsoron ko dabi ne a ciki kawai ya ci zuciyar ta lafiya kalau saboda akwai manzo Allah tsakanin su sallallahu alaihi akwai rahama tsakanin su wannan rahamar ita ta jawo uwa take son ɗanta ko ya wahalar da ita ko ya yi abu shi ma ɗa yake son uwarsa yake son ubansa ko ya wahalar da shi duk wannan rahama ce wannan rahamar ta sa dabba take san yarta kaga akuya tana kare ɗanta ko tana siɗe ɗanta in ta haife shi haka kowace irin dabba in ka kafin shawo ya zo ya ɗau ɗan kaza ko ɗan agwagwa sai an kausa bana shi tukun saboda wannan rawar take tsakanin da ɗanta duk manzon Allah ne wannan sallallahu alaihi wasallam in aka tura shi kenan duk rahama ta kare duniya da lahira kowa kuma shi kenan sai kuma ai abu sai wannan rahama tana nan وما نرسل إلا رحمة للعالمين إن ديك عالم تو أن الرحمة كان أنا شيني منظم الله صلى الله عليه وسلم سنما قال لكم بالمؤمنين رؤوف رحيم mai tsananin tausayi ne mai tsananin jin kai ne ga muminai to har har yau in akwai mumini har yau manzo Allah yana nan yana wa mumini wannan abu ba daga muminin wancan zamani an gama ba mumini kuwa komai inda baka saka ce Allah shi kenan yanzu ba shi da karfin yin muminai ba dama ba muminin ne yake kera kansa ba Allah ne yake yin muminai hatta shi kiyama ba za a rasa muminai ba dan ran da ya zama ba mumini ko faɗe rannan kiyama ka tashi to wannan rahmat da jin kan da manzon Allah yake muminai ita ma tana nan sallallahu alaihi wasallam na biyar kasancewar manzon Allah min anfusina daga cikin kawunan laqad Allah tabaraka ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ma'aikatan ku daga cikin kawunan ku Allah yake ta laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah yayi baiwa ga mu'minai da ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kawunan su wannan ran ko wannan nafsin guda ɗaya ce ba ta rabuwa tun da dai garan mu'minai garan bayin Allah mahaddata Qur'ani malamai waliya a cikin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin mu ne an fusiku sallallahu alaihi wasallam wannan ran tana nan a cikin mu sallallahu alaihi wasallam sai dai duk mumini ka ce ya kare babu kowa sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi wa auladil mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cancanta ga mu'mine su so shi su fifita shi a kansu su ji shi cikin duk abin da yake haka kuma mumune suke bare wannan zamani manzo Allah yana zaune sallallahu alaihi wasallam a kanin sahabbai sai ya fashe da kuka ya rasulullahi lafiya duk iyayen mu mun ba da su su mutu kai karayi zai faru yace ina tuna masoya na ne ina tuna yan uwana ya rasulullahi mu ba yan uwanka bane yake ko abokai na ne amma yan uwana za su zo suna burin su ganni mutum ya bada duk abin da ya mallaka akan ya gani yanzu me cewa ma kuranawa ba a ganin yanzu yana cikin yan uwansa sai yan uwansa za su yi burin su bada duk abin da suka mallaka don su gan shi to tun da dai ga wa'annan yan uwan nan muminai auladul mu'minina masu soyayyen annabi wanda sun bi ta wanda gomakin su ya muke da wa'annan suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan nan kwanan nan aka tagu abu ya tagude wani yawa wa'ansu ƴan uwa sharri yawa ƴan ƴan uwa sharri da bai iya sharrin ba sai ya je wajen DPO ya ce ya kawo su ai wa'annan ba sa son manzo Allah DPO ya ce suna ina a gansu duk da dai wannan ba shi a dokar Nigeria ko ba sa so sai ne a dokar Nigeria in ji DPO yace amma a nuna musu gani kawai sai ga mutane an kamo su kowanne da tarbin sa ɗaya da hannu sai ni ya ce a sharrin ma baka iya ba da ce kai sun kai manzon Allah ma inda bai je ba sai in yadda amma ba wai ba sa son sa ba ai waɗannan sun so shi ma har ya huta gona da iri sai fi da biyar ka ji gaskiya ka ji gaskiya duk da dai zaki ne amma kuma ka ji gaskiya to in dai da masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan ƙasa to annabi yana nan majibincin kuma yana nan tare da su sallallahu alaihi wasallam annabi ya auna bi mu'mina ko ba za a taɓa rasa su ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu na daga cikin mu'minai kuma ya samu na daga cikin masoyan sallallahu alaihi wasallam na shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gaisuwar duk wanda ya gaishe shi duk wanda yake assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cikin sallah manzo Allah ya ce wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma ko a ƙarshen duniya yake manzo Allah ya ji ko manzo Allah ya mayar masa sallallahu alaihi wasallam kuma in yayi talati idan ranar asabar ne da lahadi da litinin da talata da laraba da alhamis da rana amma in alhamis da daddare ta yi duk wanda ya talati huhu ne uzunihi daga bakinka kunnan manzon Allah daga bakinka wannan talatin ya haɗa kunnan manzon Allah to kai na ta iya mai tsaunar kasu amma kuma dole ka imani ga kunnan manzon Allah daga bakinka sallallahu alaihi wasallam in ko in ran haka ran juma'a haka yau daren kowa ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubudika wal katim lima sabaqa nasr al-hajj bil haq wa la hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa imtidadil azim daga bakin mu kunnan manzo Allah ya mun gode Allah yau ranar alhamdu sun da ba shi ya kare ya za a haka sai dai ka karya ta hadisai kuma to wannan kenan duk wanda ya salati haka yau juma'a din har gari ya waye haka har daren yau to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shauran kwanakin kuma manzo Allah ya ce Allah ya wakilta wani mala'ika shi kuma yana tsaye a kaina duk wanda ya zai ce ya rasulullahi wani dan wani ya ce ma to a yau dai ga rayuwa ko sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sallallahu alaihi wasallam sannan ruwaya ta zo wannan kenan mazallar sallallahu alaihi wasallam yana aika gaisuwa yana amsa salati sannan ga ruwayar cewa manzo Allah sallallahu bakwai rayuwar annabawa ba annabi Muhammadu ba ma manzo Allah ya ce duk annabawa rayayyu ne daren Isra'i manzo Allah yana kan buraka yace na shiga Musa yana sallah a cikin kabarinsa gashi a cikin kabarinsa yana ta sallah na shiga Musa yana sallah a cikin kabarinsa sannan da aka je Baitul Maqdis Allah ya tara annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu ɗinnan dukkan su da ransu da jikinsu ga su duk sun taso sun zo sun zo manzo Allah ya musu sallah yanzu duk annaba zama su rayu ne sai Muhammadu Rasulullahi ce kamakon su mafificin su shine ba rayayye ba sallallahu alaihi wasallam kuma kuma ga kuma aka ya dinga haduwa da su a sama hatta sallar da muke yi annabi Musa ya dinga cewa a rage ta a rage ta tsakanin annabi Muhammad da annabi Musa shekara biyar da dubu nawa annabi Musa ya ƙare amma kuma gashi to annaba suna nan imamun nabahani ya faɗa a cikin al'anwarul muhammadiyya duk annabin da akwai wanda ragowa suna nan su suna nan haddaransu hatta su kiyama kamar annabi isa bai rasu ba yana nan da ransa hatta shi kiyama zai sauka nan karshen zamani yana nan al'umma annabi muhammadu ne zai yi hukunci da shari'an manzon Allah sai dai shi ba mazhabobi zai ruwa wajen manzon Allah zai dinga zuwa ya yi tambaya ko manzon Allah ya amsa masa sallallahu alaihi annabi zai dinga tambaya sallallahu alaihi wasallam isa kenan sannan annabi Ilyasu yana da rai yana nan tare da mu Abdullahi bin Abba ya ce na ga haduwar annabi Muhammad da Ilyasu na ga lokacin da suka haɗu sannan Khadir yana da rai sayyidina Khadir yana da rai to wayannan din nan masu rai din nan Ilyasu din nan da annabi Isa din nan alaihi salatu wassalamu da wayansu daga cikin jinnin nasibina wayansu daga cikin bayin Allah su ma aljanu waɗannan da mutane kenan akwai kuma yanzu daga cikin bayin Allah aljanu kamar wannan aljani da Abdullahi bin Abu ce muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Ka'aba sai ga wani tsoho ya dogaro sanda yana nishi yana makirkita manzo Allah ya ce mishiyatu jinniyun wa nagamatu jinniyun wa rabbul ka'abati tafiya dai irin ta aljani nishin da kake irin ta aljani na rantsa da ubangijin ɗakin na yake kwarai kuwa ni ba mutum bane Malalla da su kaiwa ya ke ne ha masu ne tsalla masu tsallaci su ɗan iblisu. Malalla ce subhanallahi kai tsakaninka da iblis mutum biyu kawai. Yake kware malalla ce shekarunka nawa yake na cinye shekarun duniya duka. Shekaran mu ɗaya da duniya. Yace domin ni na ɗauko dutsen da Habilu ya fasa kan Habilu da shi ni na bawa abil wannan duka manzo Allah ce fi sama fa'alta duk da abin da kai ya rasul aina tuba ni ina tare da Ibrahim ina tare da Nuhu na hau jirgin ruwa ina tare da Musa ina tare da ina tare da Isa aka ɗauke shi da Isa zai sama yace kai kana nan za ka ga Muhammad in kan shiga ce ina gaishe shi manzo Allah yace Allah ya gaida Isa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi Yasin ya ba shi izawaka na daga ayoyin Qur'ani ya karantar da shi wayansu daga cikin ayoyi sai na Umar ya fito har manzo Allah ya koma ga Allah bai gaya mana mutumin nan da ya tafi ba to kuma kila har yau yana nan to irin waɗannan da sun zauna shugaban su Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi dan ya rawaito mana ingantaccen maganganun sa shi ma yana nan Allah ya gaya mana yana nan ne abin tashin hankali sallallahu alaihi inda muke imani da wa'ancan sai muke imani irin wannan ba wai dole ne sai ka iya wannan karatu ba amma yadda yau ko so ake ko baka iya ba amma ka iya kuma baka yadda ba ba ta iya ta gane ba amma ka iya ban yadda ba sun rikici kenan to wannan kenan yana daga cikin hadisai wato dai da yazo daga al-anwarul muhammadiyya din nan sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha idan da ji ana bije bije a Madina ana buga kusa ko ana buga kwano idan ta ji a Madina sai ce maza a je a ga musu kasu cutar da manzon Allah yana jin su kasu cutar annabi yana jin su kuma ruwa ya zo sai na ali karam Allah tun da aka binne manzo Allah bai taba yin kuba ta karfe ba sai dai ya samo ice wanda zai iya abun kuba da shi yake kai ya ki ki ki ta nan ya ci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya shigo masallaci ya samu wasu mutane suna ta surutu yace mutanen ina ne ne suka ce ya mai ce da yan garin nan da kun kade yau kuna cutar manzo Allah yana kwance yana jin ku kuna yi masa surutu aka sallallahu alaihi wasallam kashi yanda wanda Allah yake sallallahu alaihi wasallam kuma har yau Allah ya samu kuɗi mu ƙara komawa wanda bai je ba har yau Allah ya sa ya je Madina idan ka shiga Madina manzala sai ka ji tsit ga motocin ga jama'ar ga wai amma za ka ji tsit su kansu motocin ba za so su ƙara don ka su cuci manzo Allah ta tarba wa su haka su kowa da kowa amma sauka maka kaji haya haya haya wi wi jiniya duk wanda muka je muka ji ne ba labari aka yi ba to daga Allah ne wannan ko gobe ka je Madina annabi sai ka ji ta haka ita ce duk bin masu ziyarar nan da masu kukan da masu jirgin da an ba duk lasar ba wasu wasa ku shi kansa muryar ba ta ɗagawa duk motocin duk baburan duk waye shiru za ka ci garin hale amma sauka maka ka ji hayya hayya hayya hayya hayya hayya hayya saboda ita ba la tarfa uwa suwa ta ku ita maka so ake kai ihu ma a ciki kai ta labbai Allahumma labbai an da mai manzo Allah wannan haji ne yafi ite hajin da aka yi da hajju da hajju hajjin da ta kururuwan zikiri hajjin da ka fi zubar da jini ita tafi ita maka so ake yin kana kawo shi kai ta kurma zikiri amma madinan ka zo wajen manzo Allah la tarfa shiro da ladabi da kuka gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya haka har yau yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na tara sannan na tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana auren matansa bayansa. In za mutum ya mutu kuma sai ne, ba shi ke nan ba kowa ya je auri matansa. In mutum ya mutu an ce an yaya an yadda ma ka zo kai jirwaye da kaman wanka wajen matarsa. Amma in matar da aka sako ta ne mutum sai ranar to kake wannan hafi ta gama idda. Bayan ka yi gaisuwa ka ce to ai hakuri a ce a daina kuka irin ki ai za komai Allah ya yarda. da kin gama idda kowa da kowa ba zai bari shi daɗe ba da ya daga faɗi wannan manka ko ko ka faɗi abin da sharifi ji kan manzo Allah zainul abidina ya zo ya kai da wata mata da nan Madina da mulki ya mutu yace to Allah ya ji kansa Allah wai ko kin san waye ya zo yace a ji kan manzo ba kai ne wannan ita a barin gaya miki yau ba kamana akan ƙasa Allah ubana wani ka yace kai da Allah ake a Allah yace a faɗa haka to me nake na ce wani abu ne dan dai na gaya miki kai na to sai an jima to an yadda haka an yadda haka amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da riyawa ba za a aure su ba sai da Aisha radiyallahu ta'ala na manzon Allah ya rasu ya bata ko shekara 20 bata cika ba amma da ta kara wajen shekara 60 bayan ta a kowa sai dai kalle ta nan ya bata in dai ka auri uwarka ka auri matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake da kishin kana ganin sa kurukuru haka ma har wannan lokacin ko ka sani ko baka sani da yana nan yana kishi sallallahu alaihi wasallam auren matansa cuta ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ana wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan inna zalikum kana inda Allah azima sai girma ne haka aka basu bayan Allah aka zai gama kullum sai da aita cikin azumi da sauran mata aka har suka kare wannan ta tafi ai kuka wannan ta tafi da aka har suka kare kowa tana aure amma su sai dai su gani su bari saboda su ne gidansu ba irin mai gidan kowa bane kowa mai gidansu ya rasu amma suna suna nan ta hakura kawai sallallahu alaihi wasallam na goma kasancewarsa Allah ya haɗa shi da shi Ubangiji dawwamamme. Mazalla harare ne, duk da wannan rigaya na sallallahu Alaihi wasallama Allah ne da ya yi shi. Allah ne ya yi shi sallallahu Alaihi wasallam kuma kafin komai. Amma Allah ta baraka wata Allah ya haɗa shi da kansa da zatinsa cikin maganganu kala-kala kuma cikin Ƙur'ani. Don ka gane zarcewarsa. Na farko, Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa kansa da manzo Allah cikin imani. Allah tabaraka wa ta'ala yake ta ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ku imani da Allah da ma'aikin Allah. Dole in ka ce Allah ya dace da manzon Allah su. Ba ce kowa annabi ya ce dan Allah dan annabi a'a ya yi shirka ko ya yi a'a in bai ce dan annabi bane ya yarda ko ya shika. Wajen imani aminu billahi wa rasulihi. Wajen amsawa Allah istajibu lillahi war rasul ku aisa Allah da manzo Allah da wannan hadisi wajen soyayya yanda ka so Allah ya kaso manzo Allah haka ahabba ilaykum min Allah wa rasuli in duk abin da kuka mallaka ya zama shi ya fito a gare ku da san Allah da manzo Allah to fa tarabbasu ku jira in ji Allah ku jira wajen an bi wa man yuti Allah war rasula wanda ya bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen soyayya da jibintaka inna ma waliyukumullahu wa rasulu majibincin ku Allah da manzon Allah wajen nasiha idza nasahu lillahi wa rasulihi in suka Allah nasiha da manzon Allah nasiha Allah da ka bauta maka ka bauta tare komai da shi nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bar shi nan inda Allah ya bar shi kamar shi nan da Allah ya dashi sallallahu alaihi wa sallam wajen falala Allah ya ce yana da falala kuma ya ce manzo Allah ma yana da falala wala wannan hum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da sun yarda da abin da Allah ya ba su manzo Allah ma ma'aikin sa ya ba shi wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba wa falalarsa wa rasuluhu ma'aikin Allah ma zai ba mu falalarsa الذي أنعم الله أنعم الله عليه وأنعمت عليه ga zaidu Allah ya man ni'ima kai ma Muhammadu kai man ni'ima wajen tsarkakewa walam yattakizu min dunillahi wala rasulihi wala almu'mina walidatan da suriki wani jama'a ba barin Allah da manzon Allah Allah suka riƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai sannan wajen mubaya'a nan kuwa ma ya fitowa innal ladzina yubayi'unaka wa innal suka wasu na tabba da kai suna gaisa da kai inna ma yubayi'una Allah da Allah suke gaisa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah kan nasu ana mutum kuma kai komai rashin kaka kai manzo Allah inda Allah bai kai shi ba dai ka fasara ya zaka fasara haka da za a fasara ko to wani ya tambaye shi yaya abin yake ne ai sai ne kai ka ji dai kawai ga inna أداة التوكيد إن الذين يبايعونك جاء إنما أداة الحسن inna ma kadai dai yubayyi'un Allah da Allah ga taukizul lafazi yadullahi fawqa aydihim ko mun gane mu ne annabi Muhammadu magana amma kuma Allah ya ce na wani kuma dole ka bawa Allah na ha dole ka imani ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan alƙawari kai mai kullu lil mushrikin ahadin inda Allah wa inda rasuli ya kafirai zama suna da wani alƙawari wajen Allah ko wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kishiyan wannan wajen kafirci Allah yake zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli sun kafirce cewa Allah ne sun kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ƙaryatawa wa ta'adal ladina kazabu Allah wa rasulahu wanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzo Allah suka zauna wajen cuta innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya la yakra adlan azabun muhina thumma cuta Allah ba su kan manzon Allah sallallahu Allah ya tarar da musu azaba mai taulakanci wajen gaba innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika bil sunna tashin manzo Allah da gaba da manzo Allah shine kaskantacce manzo Allah da manzo sa kullun gaba za su insha Allah tabaraka wa ta'ala wajen haɗinci ya yi wallazin amanu la ta kunu Allah war rasula ya ku mu ne kakku kuka ha'inci Allah kakku ha'inci manzo Allah duk mu Allah haɗa kansa ya haɗa da annabi ya haɗa kansa da annabinsa a duk waɗannan wajen sako wa man ya'fi Allah wa rasulahu duk wanda ya sabi Allah ya sabi manzon Allah sallallahu alaihi wajen izgili wulakanci قل أجلاله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون الله da ayoyinsa da manzon za ku dinga wa izgili kuna musu wulakanci sallallahu alaihi wa sallam to kuma yanzu abin ya huta ma wane da wane abin ya huta wane da wane za ka ji kuma gaba kuma an dunkule wai sai ya fassara nan ai dai ka bawa Allah kayan ka ko muta shabi hasu kenan in ka yi fassara nan ma nan din ma ana gwarawa ba muta shabi hasu ke san gaban ka abin ya wuce irtibadi na na suba haduwa ta siba ko ta suna abin ya kai kuma irtibadi zati sai ari dai kuma nan wajen ai irtibadi zati Allah tabaraka wa ta'ala wa man ya'ti Allah wanda ya tafi Allah wa rasulahu ya tafi manzon Allah yanzu a kunnanka a karatu a mutum abu nawa kaji wanda ya zaɓi Allah ya saɓi manzon Allah abu nawa kaji to bari ka ji kuma wa ya ta'adda hududahu ya tsallake iyakarsa iyakarwa iyakarwa kuma nan iyakarwa yuzikilhu zai ɗauke shi ya shigar da shi naran wuta khalidan fiya kuma zai dawo a cikin ta wala azabu mina zai samu azaba mai tsanani sannan kuma ai shi kenan lamirin yana koma Allah yana koma manzo Allah sallallahu kuma an kaba ka gama kai ne ai ka ga mai huduban nan da ya zo gaban manzo Allah wai wani dan sarkin huduba ne yace umman yaji Allah fa qarrashat wanda ya Allah ya shiryu wanda ya manzo Allah ma ya shiryu wanda ya sade su su biyu manzo Allah ya tashi baka iya ba kashi ta ga Allah yake cewa ba dan baka iya ba wanda ya sake shi za ka ce kowa ya ji akwai wanda sun san wannan karatu ta shi ba ga Allah ya buka ji dai wani asillaha wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu yudkilhu naran kare da gora zuwa ya koma kullul mutakami Allah ya faɗi ba ya yi wallazina amanu ya kuma ne istajibu lillahi fa anta wa Allah in Allah ya kira ku walin rasulu in manzo Allah ma ya kira ku ku amsa masa yanzu kira nawa ka ji ku amsa wa Allah ku amsa ku amsa wa Allah ku amsa manzo Allah idza da'akum in ya kirawo ku to kuma wa in ka ce Allah hakika Allah ya kira wallahu yad'u ila daris salam ko manzo Allah ma ya kira kul hadhi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin ala man tabani yanzu kullum mutakamilu sai ka zo ka ɗaukar jiku sun mutakani wa ma na ƙamu ba komai ya sa suke kwafanmu ba suke kinmu illa an agana suke kin muminan nan ba komai ya sa munafukai suke kin mumine ba illa an agana humullah sai dan Allah ya wadatar da muminai wa rasuluhu ma'aikin Allah ma ya wadatar da muminai min fadlihi daga falalarsa Allah ya wadatar da su manzo Allah ya wadatar da su daga falalarsa wa kullum muka kame wallahu Allah wa rasuluhu da ma'aikinsa a haƙo an yi rusuhu shi ya fi cancanta ku yadda da shi Allah da manzo Allah shi ya fi cancanta ku yadda da shi kai ba Qur'ani ya faɗa ka ba ai ya tafi a ce kai kana jin Hausa kuwa to ko Allah ne ya faɗa duk ko wata ƙa'ida Hausa zai tabari sai kuma abu ta Allah shi ko Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne da ulil albab yana magana ne da masu hankali to kuma manzo Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana faɗan haka sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Bukhari da Muslim sun haɗu a kansa wanda Sayyidina Jabir ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ubangiji wa rasulahu da ma'aikinsa harama bai'il khamri ya haramta sai da giya wa Allah da manzon Allah ya haramta sai da giya sallallahu alaihi wasallam Allah da manzo Allah ya haramta sai da giya wal maitatu da mushe wal kinzir da alhanzur wal asnamu da gumaka bukhari ya rawaito kaji kaji ana tafa da bi da bi da bi da bi sai kaji an mace ma daya aiki to nan ai dama thumma dana fasadar thumma dana wa fa kana qaba qautaini tsakanin tankwaran gida au adina kan kwaɗe ne to baka san ma ƙara ƙausai ba kuma ina zancen adina ai adina to haka kuma hadisi ingantacce da bukari ya rawaito shi isa ash'ariyawa din nan da suka zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya dora su akan rakuman sadaka manzo Allah ya ce wallahi ba ni da abin da zan dora ku akai ba zan dauke ku ba suka ce an mun da manzo Allah ya kira su an kama manzo Allah rakuman sadaka kuma manzalla ya ba da raƙuma biyar yake a tura su a kai har sun hau raƙuma sun tafi suka ce kai manzalla ya yi rantsuwa ya ce ba zai ɗauke mu ba ga shi ya manta ya ɗauke mu koma ya ƙwace raƙuman nan ya fi mu je annabin Allah ya rantsuwa ba mu tuna maka ba ga shi ya ba mu raƙuma mu gwara mu je mu tuna maka gaskiya ya ƙwace suka dawo ya rasulullahi ka ce ba za ka ɗora mu kan raƙuman nan ba wallahi kuma ga shi ka kira mu ka dora mu kaza ita kai ku tabi ban ya dora ku ba Allah ne ya dora ku sallallahu alaihi wasallam inni nasu amaltukum walakin Allah amalakum Allah ne ya dora ku ku dai kawai an gama sallallahu alaihi sahih al-bukhari sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi muttafaqi a gare shi manalla ya ce man ra'ani fil manam faqarra al-haqa wanda ya ganna a cikin bacci ya ga gaskiya Allah sai zalika bi anna Allah huwa al-haqq amma ba manzo Allah sunan kuma dole ka ce kuma mutum ya ga gaskiya dan in baka ce hakko kuma sai dai ka ce batil kaji kuma mutum ita ta ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk da wannan karatu manzo Allah kalifan Allah ne mutlaki kowane annabi iya ƙauyensa ake aiko shi iya kabilansa manzo Allah ko ma arsalnaka illa kafatan lin-nas komai an aiko manzo Allah wajen sallallahu alaihi wasallam kuma ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kalifan mutlaki ne sallallahu alaihi wasallam su irin wayannan abubuwa ko ka sani ko ka sani ba ka san dai manzon Allah wani abu ne mai girma a wajen Allah da ya wuce hankalinka wannan ba sai malami ya karanta ma ba ko mace ko namiji ko yaro ko ka ya san wannan ya san manzon Allah da za ka tambaye shi waye manzon Allah zai ce mafifici wajen Allah dan gatan Allah wanda ba kamansa wanda ba kaza kaza ba ta kunce wa mutane imani ai taraba mu da manzon da kuma cikin kabari ma shi za a tambaye mu ai kowa ya gyara soyayya da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan an shigo shikenan ai an hadu sai malaiku su kuma waje dai suna kallo sallallahu alaihi wasallam hujja cewa inna ma ana basharun bai hana ya zama basharun din ya zama wannan ba shugaban kasar ku ba basharun bane ka isa ka kusa da shi yan sojojin su gaya ma basharun din ba iri ɗaya ba ce basharun din ba iri ɗaya ba ce to inna ma ana bazu wannan kuma ana sayyidu wala da adam da aka ce duk bai hana wannan ba shi ya tabbatar ma sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu so shi mu so komai nasa, mu girmama shi, mu ta salati a gare shi, mu ta soyayyarsa za mu ga amfanin wannan sallallahu alaihi wasallama ni ta jin yana tare da mu sallallahu alaihi wa sallama abinda wannan ka ta bariya aya wanda sharhin ta ne duk baki daya ake kai kuma ba a gama ba to wannan mukan fito da ilimi a faɗi ilimi dan ya zama mu ba hau ma hau ma ce gaban mu ba mu fahimci karatu karatun da in ka ɗauke shi ka kai shi duk duniya ta kafu amma akwai karatun da in ka ɗauke shi ko garin ku ba za ka fita da shi ba in dai za ka zama malami international to ka ɗau karatu international ka fita da shi amma in ka ɗau ɗan kuntataccen karatu sai dai ka zama wajen masu irin wannan kuma ka je ka abu sallallahu alaihi wa sallama to Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne wannan ba dalla Bismillah.
أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أو أن وكرها Abu gaira dinin lahi yanzu tabguna kwa dinga san kwa dinga neman gaira dinin lahi wani addinin Allah tabaraka wa ta'ala wala huwa aslama man fi samawati wal ardi alhali abin da suke saman bakwai da kasan bakwai ga su duk sun miƙa wuya sun musulunta ga Allah tawan ji wa karhan da dole ka takobi ma sun bi dan Allah ma ko dan sun bi dan ji ai a fatabguna gaira dinin lahi yanzu kwa nemi wani addinin Allah wanda ku gashi Allah da kuka ban nasa addinin ga irin girmansa wa ilayhi turja'una kuma gare shi za ku koma kuma ku ga wannan ba ai wajen ku za ku koma wa turja'una ilayhi za ku koma zuwa gare shi قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم قل سنة يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا مكة الإيلي سنة يا محمد آمنا بالله من إيماني دا الله وما أنزل علينا da abin da Allah ya sauka a gare mu wa ma unzila ala ibrahima da abin da Allah ya sauka a bisa annabi ibrahima wa isma'ila da annabi isma'ila wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaquba wa latubadi da jiko ƴaƴan wato jikokin su ƴaƴan yaquba kenan wa ma utiya musa da abin da Allah ya ba musa wa isa da abin da Allah ya ba isa wannan bi'una da annaba min rabbin daga ubangijin su لا نفرق baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin ma'aikan nan sai dai mun san tilka rusulu faddalna ba'dhum ba'ala ba'd Muhammadu rasulullah ya bi su amma dukkanin su mun yi imani da su ba to duk mun- ba kaman imanin yahudawa ba sun imani da Musa ba su imani da Isa ba ba kaman imanin nasara ba su kuma sun imani da Musa sun yi imani da isa ba su yi imani da muhammadin sallallahu alaihi wasallama ba amma mu ko mun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi da sauran annabawa da baki daya ونحن له مسلمون mu kuma muku suna masu tsarkakewa ne ga Allah masu miƙuwa ne zuwa gare shi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلو فل- فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين wanda ya nema gairar islam wani musuluncin nan wanda shi ne imani da Allah da ma'aikin Allah da littattafansa da duk abubuwan nan da aka faɗa to wanda ya nemi wani wannan falan yi kubala min wala a karɓar masa ba ya ce bai yarda da annabi Muhammadu ba amma ya yarda da Musa ko Isa kuma shi musulmi ne ƙarya yake ba za a yarda ba ko ya ce ya yarda da Musa bai yarda da ya yarda da Isa bai yarda da Muhammadun ba sallallahu alaihi wasallama ƙarya yake ba za a karɓar masa ba rai ku bala nuna ba za ka fada gare ba kuma komai ibadarsa kada ba dadin nan komai ibadarsu komai abin nan nasu ba abu za a karɓar musu ba sai sun yi imani da Muhammadu Rasulullahi duka wa huwa fil akhirati shi fa a cikin gidan lahira min al-kafira daga cikin tababu كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات kaka ka sai ya hadillahu sai aka ubangiji zai shiri ai la ya hadillahu ai Allah ba zai shirye su ba saboda Allah ba zai shiri kauman mutane ba kafaru ba da imani da suka yi kafirci bayan ima- sun yi imani wa shahidu suka shaida wa shahadatun ga shaida wasu annar rasul haku annan muhammadu gaskiya ne wayannan mutane ko su ne yahud da nasara bayan imanin su da littafansu da abin da littafan suka gaya musu sun gaya musu annan muhammadu ya rubuna kama ya rubuna abna'ahum sun san manzon Allah fiye da yadda suka kamar yadda suka san ƴaƴansu suka san annan rasula wannan ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi haqqun gaskiya ne wajahumul bayyinat sannan wato hujjoji zahirai suka zo musu ta cewa shine bayan sun san shi kuma ya zo da abin da lallai an tabbatar shine ba kokonto a ciki amma kuma duk da haka suka kafirce da shi to ya Allah zai shirye su ai Allah ba zai shirye su ba والله لا يهدي kawo masu zalimi Allah ba zai shiryar da mutane a zalimai ba su ne Yahudun nan da Nasara.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة Wannan fi ajma'i ulai ka wancan nan kan jaza'uhu Musa kamakon su anna anna alaihim la'natullahi ne kantawa daga rahama Allah ta tabbata a gare su dinuwa Allah wa mala'ikatihi ga mala'ikunsa wannan ta ajma'ina da mutane da baki daya خالدين فيها za su dawwama a cikin la'anan nan ai la'anata cikin la'anan nan hawin nala ko ko cikin wutar na almadura biha alaiha abas wato nuni da ita cewa ita za su shiga cikin ta لا يخفف عنهم العذاب wala hum yunzaru ko ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kullum azaba gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe ta ga ta haka azaba wuta kullum ci gaba ne kamar yadda daɗin aljannan ma kullum ci gaba ne azabar wutan ma to kullum ci gaba ne ba za a sauƙaƙa musu ba abin ci gaba zai ta yi kullum la yukabu anhum al'azabu ba za a sauƙa musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a ɗan sauƙaƙa musu ba kuma a ce ɗan wani lokaci bari dai a dakata yanzu kuma zuwa ɗan wani lokaci a ci gaba duk ba za a yi wannan ba إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم amma wa illal ladina tabu sai dai inda suka tuba min ba da zalika bayan wannan idan yahudin ya tuba ko ba nasaran ya tuba ko mai bin addinin nasu ya tuba ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan baya daga cikin wannan kuma duk wanda ya kawo da yahudi ma yayi laifi yanzu musulmi ne darajar su tsaye da kowane ɗan musulmi wanda ya musulunci ya da kai da aka haifa cikin musulunci darajar ku ɗaya za ku ba wani abu darajar ku ɗaya sai dai kuma aiki kowa kuma ya ka aiki duka baki ɗaya amma ba ka da ka dinga cewa ai wannan sabon tuba ne ko ko wannan daban ne ai mu ne aka haifa shi a in kai wasa ma yanzu yanzu sai kura ma ne ya zo ya huce ka tunda abin aiki ne to in lalle ne ta abu don da suka suka tuba min ba da zalika bayan wannan wa aslahu amalahu suka kyautata aikin su fa inna allaha ghafurun allah mai yawan gawara ne lahu gare su rahim mai jin kaidiyin da su إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون wannan wannan zalla aya ne zuwa ta sauka fil yahudi cikin yahuda Allah yake ta innal ladzina kafaru ta ga wannan da suka kafirce bi Isa da Isa su ne yahuda suka ce ba su taba yarda da annabi Isa ba ya kawai dan dan dabi a ce musu ma wai annabi ne wai ne daraja uwarsa ta zo da shi ba uba kuma a ce ma har wani ne daraja ne su ba su yarda da shi ba shine ma suka yi niyyar da shi ma Allah ya dauke shi to wannan da suka kafirce da Isa ba da imani hindu Musa bayan sun yi imani da annabi Musa alaihi salatu wa salamu sun mazdadu kukuran sannan suka ƙara kafurci kuma bi Muhammadu suka kafurci da annabi Muhammadu ga kafurci suna cikin kafurci da Isa kuma suka suka ƙara wani kafurci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wa'annan lan tuqbala tawbatu har abada ba za a karɓi tuban su ba idza gargaru amma idan suka zo magagin mutuwa amma har sun ba zo magagin mutuwa ba suka tuba shikenan zai a karɓa amma idza gargaru idan suka zo magagin mutuwa ba za a tafi tubansu ba wa ma tu kufaran suka mutu kuma kafirai dan akwai hadisin kuma da har ma an sun yi zargaran ma an sun yi tuban an karba shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah arhamur rahimina yanzu rahamar Allah da mutum zai ta zina ai ta wa'azi wani ka bari zai kai kale ni wani ka bari kai kale ni shikenan wata cuta ta same shi a zakarin ya gudure ko kuwa wani haɗari ya same shi Allah ya kare a zakarin ya gudure to yanzu sai kaka ai za mu koyi to Allah kuma na tuba Allah ne sai na karba to kai kada tuba man kai ya tuba man da kai mutum ne zai ce to yanzu kakka tuba man je kai sai amma ban da Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to na gode yanzu na yaje ma tabaraka wa ta'ala mu kai girman Allah kan mutum ya ga yana da wani laifi da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbe shi ba kan mu ga mutum ya ga yana wa'ashi shi ya kaga sayyidina Hamza wanda manzo Allah yake so irin sayyidina Hamza ba kaman manzo Allah sai da ya kuka aka jururin sa sai da yawa sayyidina Hamza raka'a 70 a wajen sallar gawa raka'a 70 sai dai a dauke mutum manzo Allah ya ma raka'a dauke shi amma Hamza na nan sai dai a dauke Hamza na nan sai sai da ya raka'a 70 sallallahu alaihi wasallam sai kenan manzo Allah ya ce duk inda aka gawa shi kuma aka kanta wannan ba ta za washi ya lallako ya lallako ya lallako sai da ya zo ga manzo Allah yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni ne washi manzo Allah yace to addini dai na Allah ne kuma Allah ya karba kuma Allah ya rusa duk wancan abin da kai amma don Allah in za ka iya koye min fuskar ka kan ƙara ganin ka ina so dan da na ganka bala'i ya tashi to kuma ba dama ya ce la ilaha illallah to haka ne komai girman zunubin ka in ka ce la ilaha illallah shi kenan an gama sai dai ya musulmi ba an ce hadisi ya zo ba Allah zai yi wa mutum biyu dariya ranar tashin kiyama sabai suka ce rasulullahi suwaye kafiri ne ya kashe musulmi shi yana kafiri wannan musulmi ya tafi wajen Allah yana nan yana ta jiran kafirin nan ya zo gobe kiyama ashe bayan sa kafirin nan ya musulunta gobe ranar tashin kiyama sai ya gansu gaban annabi zaune kai yaya Allah ban yarda ba Allah ya ce a'a a'a ya mutunta ni bayan ya mun kaza kaza Allah ya ce kun ga ya hakuri da a tafi rahama ta duk ba komai Allah ya mutu dariya kama hannunsa tabaraka wa ta'ala to ai ta tuba ba duk abin da za a yi ba ai ta takuda abubuwa ai ta takuda abubuwa ai ta takuda abubuwa rahamar Allah iblis ya rantse wallahi sai na zuba ƴaƴan adam a wutar gaba daya tun da ni ma ba zan shiga ba Allah ya ce ni kuma na rantse sai ne ka gafarta musu muddin sun ne man gafarta musu dan ba ka kunya ne kuma dan ba ka kunya ne kuma to da mutum ya ga yayi zai ya tuba wa Allah duk girman zunubi in ga tuba bai isa ba duk kankanta zunubi in ba a tuba ba yana da girma dan haka shehun mu shehu tijani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu arzahu annabi ya amin yace in ne mutum yana shan taba ka a bashi dariƙar sabon suka ce shehu duk zunubai baka ce me shi ka a ba shi dari ka ba sai taba me da ita kuma ice dalilin da na faɗa kenan dalilin kenan saboda komai girman zunubi me shi yana tsoron Allah yana tsoron bayan Allah zuciyarsa za ta karya komai ke kashewarsa in ya gama dai ya dinga da ya tuwa dai ko dai tuwon muzuru ne dai ala ayi halin dai ayyayi a yayin da yana busa yana shan ta banza banza banza to ko ba ta ce in tana da zunubi ba ina da zunubi ba to kan kira kankantar zunubin da ka raina shi to ya fi ma bala'i akan babban dan babban za ka tuba dan wanda ka raina kuwa sai ka ta abubuwa kai ta don ana tara kwabo da ɗari da abu ya zai zama ba shi ne zai zama miliyan ba shi ne zai zama da yawa illallazi na ta ya gama sai bari mu ƙara ta ko bai illallazi na ta sai wa'annan da من الذين كفروا من suka mutu wa masu wan kufar suka mutu wato suna suna kafirai lan tuqbal tawbatu ba za ka karbi tuban su ba idan gargaru wato idan sun kai magagin mutuwa wa masu kufara suka mutu kafirai amma in sun mutu kafirai ba su ba wa da yake hum zaluna wa innan sune batatu innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim bil ulabi zahaban wa law istadi wannan ayat kamar ta bayyana ma ta bayan nata ne innal ladina kafaru wa innan da suka kafirci wa matu wa hum kuffaru har suka mutu suna kafiran har suka mutu suna kafiran ba su musulunta ba ba zunubi ba murtaki bil kaba'ir mai yin manyan laifi komai manyan laifinsa sai dai a ya tafi mashi'ar Allah wanda su za mu zo gobe Allah ya sai dai a ya tafi mashi'ar Allah amma wanda suka mutu suna kafiran ba za a karfi daga wajen ɗayansu ba cikin ƙasa na dinare ko da ya fanshi kansa da ita kuma waɗannan wa ula'ika وأولئك لهم لهم عذاب عذاب أليم أليم وعذاب- من ناس azaba al-qadim al-mu'lam abin sawar rafi ya tabbata a gare su ranar tashin kiyama wa malahum min nasirina ba su da mai hanawa ga wannan azaba a gare su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim alhamdulillah kace ya kare sai yanzu ya kare kace kare faɗa haka ya kare ya gani chap chap chap chap to fatiha da salatul fati الحمد لله رب العالمين